idan aka ce lafazi shine wanda wasalin zai fito ɓoro-ɓoro ja'al mu'allimu ga hinan damman muna gani ra'aitul mu'allima ga fata sallamtu alal mu'allim idan aka ce takdiran takdiran aiwa idan aka ce takdiran ja'a Musa yanzu anan mun ga damma damman ta fito ra'aitu Musa fata ta fito sallamtu ala Musa kasara ta fito to duk irabin da baya fitowa ƙoro-ƙoro shi ake cewa takdiri wanda ya fito ƙoro-ƙoro shi kuma lafzan shi yasa aka ce takdirul awamili lafzan au takdiran taghyiri ba cikin abubuwa guda uku canjuwan ƙarshen kalima taghyiru awakhir awakhir na biyu kuma a a al'awamil aka ce al'awamil su ne abubuwan da suke canja ƙarshen kalimar sannan na uku irajin kansa lafazi na lafazi au takdiran abu ukun nan in ka rike su to ka san ka fahimci irabi aka ce al'awamin abubuwan da su suke canja ƙarshen kalmar yanzu ja'a din nan shi ya bamu wannan rufu'a to ja'a ana ce mishi amin ra'aitun nan shi ya bamu wannan nasaba ana ce mishi amin ala din na harfin jarri eh shi ya bamu wannan jarra din ana ce mishi amin ja'a amin ra'aitu amin sallamtu a'a ba sallamtu ba ala amin wannan ja'a da ra'aitun da alan su suka kawo wayannan wasalin na ƙarshen kun gane a kalmomi akwai kalmar da in kai amfani da ita za ta baka rufa akwai kalmar da in kai amfani da ita za ta baka nasaba akwai wacce in kai amfani da ita za ta baka jarra to saboda haka wayannan da su suke canja irabin su ake cewa al'awamin su ne al'awamin sannan shi irabin kansa rufu'a da nasaba da jarra ɗin akwai lafzan au takdiran lafazi wanda zai fito ƙoro-ƙoro ra'aitu zaidan ja'a zaidu ila zaidu kaga ya fito ƙoro-ƙoro amma idan ka ce ra'aitu musa karshen sa alif wannan alif din ba wasali a kansa ja'a musa ra'aitu musa ala musa wannan alif din babu wasali a kansa kowanne daga cikin su rufu'a din da nasaba da jarra kowannen su bai fito ƙoro-ƙoro ba wannan shine ake cewa lafzan aw tafdira abubuwa guda uku su ne ake bukata tafamuna jayyidan idan wa bi ayi sabab aw wa min ayi shay'in tataghayyar awaqib al-kalim karshen kalma da domin ki canjuwa da me yake canjuwa karshen kalma awamili ba awamili wannan awamil din su ne abubuwan da suke canja karshen kalma shi kuma canjuwan karshen kalma din kala nawa ne kala biye da mene wannan ba manyan dan yi misali lafzan au takdiran me ake nufi da lafzan anan wasalin ɓaro-ɓaro zai fito kaman ja'al mu'allimu ra'aitul mu'allima ila mu'allimi sannan takdiran fa baya fitowa baya fita zaka ga akwai wasalin amma ba za ka gan shi ɓaro-ɓaro ba to shine ake ce mishi takdiran To a nan kafin mu ci gaba akwai abu muhimmi duk da ma zai zo ya yi bayani a nan. Bayanin da zai a nan kafin nan muna so mu muku bayani mu ma. Ku lura sosai da yawa a karatun nahau. Abin da ake shan wahala, sannan na yi muku shi a darasin mu. In aka ce irabi, alamatul iraba ku lura. رفع نصب جر جزم وين نصب ko kaga an ce maka marfu a ce maka mansu a ce maka majru a ce maka majizu wannan duk ana magana akan irabi kai ku saurara sosai za su faɗi a jarrabawa in ba ku mai da hankali ba kun ga an ce arrafu annasbu aljarru aljazmu haka ce marfu'un mansubun majrurun majzum ana magana akan irabi amma duk inda kuka ga an yi magana akan azzammatu damma alfathatu alkasratu as-sukun wani ana magana akan albina'i saboda duk kalmomin larabci akwai mu'rab wanda yake canjuwa akwai mabni wanda baya canjuwa shi irabi gaba ɗaya muna magana kan kalima da take mu'rafu saboda a kalmomi akwai kalmar da ba za ka taɓa gani ta canzu ba na yi wannan gudannan na buku misali misali aina aina nan kalima ce amma ba inda za ka ga an sa aini ko aini ko yaushe za ka same ta da fatahanta aina amsi misali jiya ba amsi jiya ba to koyaushe za ka zo ka samu amsi da wasalin ƙasa amsi ba ka ga amsa ko amsu ba haka kam kaga da sukun ba koyaushe za ka samu wannan sukun ɗin kam haka haisu haisu da damma ba to koyaushe za ka samu adam duk kalimar da kake ganin kake ganin baya canjuwa kalimar koyaushe a hali guda wannan shi ake cewa mabni shi ake cewa manhaja kuna kuna wasa ko kalman da baya canjuwa shi ake cewa mabni ko yaushe a da wasalin ta kwaya daya kalmar da kuma yake canjuwa shi ake cewa mu'raf mu'raf sannan duk inda ake magana akan mu'raf ko irabi zaka an sa arrafu marfu'un annasbu mansubun ko aljarru majruru ko aljazmu majruru inda ake magana kuma akan bina'i mabni zaka ga an sa mabniyun ala dammati ba za ce ala raf'i ba za ce mabniyun ala fathati mabniyun ala kasrati mabniyun ala sukun to duk inda kaji an ce mabniyun ala damma ala fathati ala kasrati ala sukun ana magana akan mabniyun abinda baya shirkuwa shi kuma duk irabi ana magana ne akan kalmomin da za su iya karɓan wasali suka iya canjuwa akan wannan ake magana irabi din gaba ɗaya to idan ka fahimci wannan to shine duk abin da zai zo mana cikin wannan littafi da zamu karanta wanda littafi ne shi don sharhi ne da bayani akan matani na a ajrumiya to duk zaka zo ka gane su gaba ɗaya kun ga can ƙasa ku duba shafi na sha hudu ya sa anwa'ul irab ko anwa'ul irab ya ce wa anwa'ul irabi arba'atun wa hiya raf'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun mun gani ko wayannan الرفع تغيير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها النصب تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها الجر تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها الجزم تغيير مخصوص علامة السكون وما ناب عنها وإن نسون أكتما علام من إيراد رفع ونصب وجزم وجر خلاصة أنا زي مكو بياني أكن أصل إيرادي wayannan abubuwa guda hudun da ya faɗa raf'un wa nasbun wa jarrun dinnan to akwai abin da biyu daga ciki yake shiga akwai abin da kuma ɗaya ne yake shiga shi ake cewa mushtarik wa muktasil wa anwa'ul irabi qismani yace nau'o'in irabi kashi biyu ne mushtarikun akwai wanda abu biyu suke haɗuwa wa muktasun akwai wanda kuma kowanne ya keɓanta da abu fal mushtariku huwa raf'u wan nasbu mushtarik shine rufu'a da nasaba suna haɗuwa a waje guda li'annahuma yashtarikani fil ismi wal fi'li suna haɗuwa a ismi da fi'li ma'ana rufu'a da nasaba kowanne yana shiga ismi kowanne yana shiga fi'li mislu al muallimu yadribu al muallimu ism ne ko fi'li ne ismi ne kun ga an sa mishi rufu'a an ce al muallimu in ka ce yadribu shi kuma fi'ili ne ko ismi fi'ili an sa mishi rufu'a an ce yadribu kaga kowanne ya samu rufu'a kenan ismi ya samu rufu'a al muallimu fi'ili ya samu rufu'a yadribu yadribu sannan idan ka ce walan yadriba mahamudan kun ga yadriba fi'ili ne ya samu nasaba mahamudan mahamud suna ne isim ne ya samu nasaba kaga anan rufa da nasaba kowanne cikin ismi da fi'ili yana samun sa ismi ne rufa ismi ne nasaba fi'ili ne rufa fi'ili ne nasaba kun gane wannan sosai to rufa da nasabar su ne ake cewa al-mushtarik din wanda suna haduwa a ismi da fi'ili wal muktasu huwa al-jarru wal jazmu shi keɓantaccen shi ne jarru da kuma jazmu fal jarru ya kasu bil ismi shi jarru yana keɓanta ne da ismi kamar yadda muka karanta ma'ana baya shiga kowanne abu sai ismi sai suna yake shiga jarru mislu marartu bil muallimi wa tilmizi kaga al muallim ism ne ko fi'ili ne ism ne to an sa mishi jarra an ce bil muallimi haka a tilmizi wa tilmizi to ba za ka taɓa samun fi'ili mai jarra ba mun gane ba za ka taɓa samun fi'ili mai jarra ba kamar yadda ba za ka samu kuma ismi mai jazama ba shi yasa ya ce wal jazmu yaktasu bil fi'ili jazama kuma yana keɓantuwa da fi'ili ne mislu lam yaktub wa lam yaqra in ka ce yaktub فيل مضاري ne مجزوم بجزمة يقرأ فيل مضاري ne مجزوم بجزمة وأما الحرف شيخ وهرفي فلا يدخله شيء من الإيراب komai na irabi da muke magana a kai ba zai shige shi ba me yasa li'annahu mabniyun shi a mabni ne ko yaushe shi wasalin sa da misali in ka ce hal harafi ne ko fi'ili ko ismi harafi ba to koyaushe wannan sukunin da ka ganin nan hal koyaushe yana da sukun in ka ganin harafi ne koyaushe yana da sukun ɗinsa in ka ga fi koyaushe fi ne in ka ga ila koyaushe ila ne ma'ana ba sa canzuwa su harufa dama irabi yana shiga fi'ili ne yana shiga ismi kawai fi'ilin ma a irabi fi'il mudari kawai yake shiga fi'ilul amri da filul madi iradi baya shigan su kwata-kwata ismi kuma ismi in mabni ne iradi baya shigansa in mu'rab ne iradi zai shige shi kamar yadda duk za ku zo ku karanta wannan kenan kenan idan muka duba abu abubuwan da muke da su na iradi kun ga arraf'u wannan su wannan su biyu ina suke shiga fi'il da isim duk suna shiga ba wani abu ne yake shiga isimi shi kadai aljarru aljarru aljarru wani abu ne yake shiga fi'ili kadai to kun ga an yi raba daidai ne an yi raba daidai rufu'a da nasaba suka raba tsakanin sannan kuma jarra sai ismi ya ɗauka jazama sai ismi ya ɗauka yana abu ne aka kawo guda hudu da aka kawo biyu daga ciki kowa yana so shi gane biyun kowa yana so sai aka ce to wannan biyun a raba maimakon a raba biyu an kawo ku biyu aka ce ku raba abu guda hudu maimakon a ce wannan ya ɗau biyu wannan ya ɗau biyu to biyun kowanne yana so haka ci to a wannan biyun da kowa yake so kowa ya ɗau ɗaya oh wannan kai ka ɗau wannan da kake so kai kuma wannan da kake so wannan ɗin kuma sai ku haɗu ku raba ku shi ne abin da aka yi ismi da fili sai suka ɗauke zuwa da musaba kowanne yana da shi sannan kuma ismi sai aka ba wa aka ba wa ismi ismi sai aka ba shi ne jarra shi kuma fi'ili sai aka bayi da zama shi ne ake cewa akwai al-mutarif akwai kuma al-mufassir wal mu'rabat ismani shabi na goma sha shida يعني أن المؤربات عندنا المؤربات وعندنا المبنيات ونحن نتحدث الآن عن المؤربات عن المؤربات المؤربات اسمان قسم بالحركات الثلاثة التي هي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون يعني أن القسم الأول من المؤربات يؤرب بالحركات والمراد بالحركات هي الضمة والفتحة والكسرة ثم يلحق بها السكون والسكون ليس من الحركات لم يكن من الحركات لكنهم ألحقوه بها وقسم يؤرب بالحروف التي هي الألف والياء والواو والنون ويقصد بذلك أن الإيراب إما أن يكون بالحركات والحركات هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون وإما أن يكون الإيراب بالحروف وهذه الحروف التي التي يكون بها الإيراب الألف والياء والواو والنون هذه سوف يأتي أو سوف يأتي كل منها تفصيلا ألف ألف الياء الواو ألف ياء واو وهذه الحروف الثلاثة ثم النون ألف الياء والواو تعلمون هي حروف المس وهي حروف هي حروف العلة أيضا وهذه الحروف الثلاثة الألف والياء والواو مع النون هي التي تكون علامة علامة نائبة عن الإعراب و و والعلامات الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها كما تقدم السكون kenan idan ana magana iradi duk muna magana akan iradi saboda muna so ɗalibin darul furqan idan ya gama ya zamo sibawai idan sibawai shine shugaban malaman nahawu na duniya ke mutum na farko wanda ya fara wallafa littafi a duniya na nahawu kun kai larabci zai gyara maka in baka yi nahawu ba kawai larabcinka kawai abin na haushin kare ne eh shi ne ake cewa duk malintanka idan ba nawa a ciki almajirai za su raina ka yanzu wannan karatun da kuke din nan yanzu za ku na sauraron wasu wa'azuzzukan da ake a gidajen rediyo za ku raina masu yin wa'azi sai ka ga wani ya kawo kalma bai san hurufin jarri ba ma ya sa ya ce ma minan laha sai kai mishi dariya bai ma san da min din yana cikin hurufin jarri ba ma ka gani ko ya ce ma alalbaita alalbaita bai ma sani ba ma ko ya ce ma an umarin bai san bai san ko ina ne ba ko ina ake an din take fitowa ƙwararro ba bai san akwai irabi na zahiri lafzan akwai irabi mukaddar bai san da wannan ba bai san akwai al-munsaraf akwai ghairul munsaraf duk bai sani ba kai kuma da ka zo ka karanta zaka gane zaka raina malamai da yawa zama ana sanin malinta da nahawu ne ake sani wanda zai karanta ma sentence jumla kalmomi daidai to a nan ne zai iya fassara maka shi daidai in har bai karanta ma shi daidai ba to karka dogara da fassarar shi yasa nahau din yake da muhimmanci a karatu sosai misalin da zan baku a nan a goge mana blackboard a cikin yan uwa mata ma akwai yar gidan Sheikh Usman dan Fodiyo ana ce mata Nana Asma'u iya larabcinta da iya nahauɗinta har maza ake tarawa take koya musu larabci ana ce mata alsansa Nigeria hansa a wata mawaƙiya balarabiya wacce aka yi ta da tun zamanin jahiliya ta iya waka ta iya larabci to da ita ake kwatanta ta na na asma'u abin da yasa ta iya nahau ta iya larabci saboda ya wanta Sheikh Abdullahi Gundu to shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nahau na duniya a zamaninsa koyaushe suna tare wanta Abdullahi Gundu shine ya koya mata nahau har ta zamanto a dibiya ake ce mata alkansa Nijeriya saboda haka in dai malinta ne to ba zai taɓa yiwuwa a yi harkar malinta ba sai da sai da nahau yanzu wayannan abubuwan ne kafin mu ci gaba zan ba ku misali yanzu misali zamma ku lura nan ba damma ba damma ba ja'a ja'a zaidu zaidu kun ga wannan damma to aliba ja'a zaidan mun ga anan na sa damma bi ba a wajen dan mabi na sa'adi bana da aka ko kuma a ba da misali da abin da zai fito a ko'ina ja'a muslimu ko to ja'a muslima wannan alif shi ne ya canji wannan damma sai ne alwawu ja'a musulmuna wannan shi ne na asali da musulmi ja'a ja'a al-musulmani alwawu ja'a al-musulmuna sannan kuma kaga alif da wau ya fita ba zonan alfasar kasa za a ce ra'aitu musliman kun ga fata ne ba ra'aitu ra'aitu musliman aga fata bi ba to a nan za ka ce wajen alif za ka ce maimakon alif za ka rubuta ya za ce ra'aitu musulmina za ka tsaya ya ɗin nan ita ce ta wakilci wannan fata a nan ra'aitu musulmina gani ra'aitu musulmai ne na ga musulmai guda ra'aitu musulmina haka nan za ka ce ra'aitu ra'aitu musulmina kaga wannan ya ta fito a ga alif ga wau ga ya ba saura nunin ba idan ka ce in ka ce yadda rubu yadda rubu filin muzari ne mai rufu a ba to za ka ce sai ka kawo nuni nuni a nan sai ka ce yadda ribani sayar ribuna wannan nunin ɗin ita ce maimakon wannan gani kun ga alif ya fito a nan babu ya fito a nan yawu ta fito a nan wa'innan ɗin suna wakiltar fataha zamma fataha da kuma kasara gaba ɗaya bayani in aka ce ma ismi mufradi zai zamanto marfu'i to rufu'ansa din zai zama ko da damma ko da wau ko da ali ko da nuni kar ya rikitar da kai in aka ce ma ismi kaza zai zamanto mansub nasaba nasaban san zai iya kasancewa da fataha zai iya kasancewa da ya'u kayan to irin wayannan su ne gaba ɗaya shi ne ya haɗa muku a nan abubuwan nan guda uku nan damma hudu damma fatha kasara sukun ba wannan ai wasali ne kowanne ba kowanne wasali ne ai to akwai harufa kuma guda hudu su ne alif wawu shin ya sai ne wayannan su ma suna zamanto alamomi kamar wayannan amma duk lokacin da kaga sun zo suna wakiltan wayannan wayannan su ne na asali su sun kasance wakilai ne lokacin da wannan ba zai yiwu ya zauna ba sai wannan ya wakilci فهمتم جيدا هذا هو الإيراب الذي يتحدث عنه إذا يكون الإيراب بالحركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون ويكون الإيراب أيضا بالحروف وهذه الحروف هي الألف والواو والياء والنون وسيأتي التفصيل على هذا لكن لابد أن يحفظ هذا كل طالب علامات الإعراب علامات الإعراب فللرفع أربع علامات إذا قلنا الرفع علامة من علامات الأربع التي قد سبقت الرفع للرفع أربع علامات الضمة في أربعة مواضع تفهمون جيدا الضمة تكون علامة الرفع في أربعة مواضع الموضع الأول في الاسم المفرد والثاني وجمع التكسير والثالث وجمع المؤنث السالم والرابع والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء يعني الفعل المضارع التي لم يكن في آخره آه شيء وه وهذه وهذه المواضع الأربعة هي التي تكون الضمة فيها علامة علامة الرفع والألف والألف في موضع واحد والألف تكون علامة الرفع في موضع واحد في التثنية والواو في موضعين والواو تكون علامة الرفع في موضعين في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والنون في موضع واحد في الأفعال الخمسة وسوف نشرع كل هذا بنوع من التوضيح هات القلم الضمة في كم موضع تكون علامة الرفع الضمة الضمة في كم موضع قلنا أربعة إذا الأول ماذا الاسم الضمة في أربع في أربعة مواضع اسم المفرد الاسم المفرد مثلا جاء رجل الرجل اسم المفرد رجل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الضمة ثم ماذا؟ جمع تفسير إذا قلنا جمع تفسير هو كل جمع لم يكن بالياء ولا بالواو جمع aka ce ja almuslimuna musulmai sun zo ba aka ce abin nan ra'aitu muslimina na ga musulmai ba in aka yi jami'i da waw ko da ya ba a ce mishi jami'i tafsir aka ce jami'i tafsir jami'in da aka mishi ba da waw ba ba da ya ba misali rijal misali zaka ce jam'u tafsir jam'u tafsir zaka ce ja'a rija kun ga damma ta fito ba sai na uku jam'ul mu'annas salis jam'ul mata misali mu'annas salis shine kamar ka ce ja'atil ja'at muslimatun kun ga damma ta zo ba ja'at muslimatun wannan muslimatun din shine jam'ul mu'annas salih jam'ul mu'annas salih mu'minatun muslimatun qanitatun sa'ibatun abidatun qa wannan sune ake cewa jam'ul mu'annas salih duk jam'in da karshe aka samu alif da ta ko zainabatu zainabatu hindatu da'adatu a sa alif da ta jam'i ne na mata tsura kawai a salim jam'ul mu'annas salim na hudu menene yawwa fili mudari idan lam yattasil bi akhi kun san fili mudari karshen sa wani lokaci za a sa huruful za zo za zo a sa huruf huruful abin nan a sa wawun da nunu misali a ce yadribuna a ce yadribani a sa wawun da nunu in dai fili mudari tsura wanda aka sani ne ba komai a ƙarshen sa to damma ita ce take zama alama na ruwa ba komai a ƙarshe misalin wannan za ka ce yar zahabu yar yan wakilin bari alfili bari allazi lam yattasil bi akhirin shay shine yadribu yadribu kun ga anan ismul mufrad rajulun kun ga dan mace alama ta ja'a jam'u tafsir ja'a rijalun kun ga dan mace ba jam'ul mu'annas salim ja'a muslimatun kun ga dan mace alama fil mudari alladhi lam yatasir bi akhir shay yadribu abin da yasa yace lam lam yatasir bi akhir shay idan karshen akwai wani abu ba dan ma ita ce za ta zama alamar ruku'a ba ko nunu ko wani abu daban bayanin ta zai zo a nan gaba kun gane to sai kuma wannan mun gama da damma ba sannan alif tana kasancewa alama ta rufa a waje nawa ku duba ku dinga bin abin da dikka ku dinga bin abin da mayar da hankali ke ci abu nawa ku ɗayan nan kawai duk tasniya ko tasniya shine me tasniya sunaye biyu ba musanna ba za ka ce ja'a ko ƙala rajulani rajulani misali ba ka a can ba ka ce ja'a rajulun ba rajulun mufran ne ba to in ka ce in ka mai da shi ta suniya ja'a ja'a rajulani wannan alif din ita ce ta zama alama ta rutuwa ja'a rajulani ba ka ce ja'a rajulaini ba yi aga Qur'an fa wajada fiha rajulaini ba ko amma shi qala rajulani ba to saboda haka wurin ne daban in a wajen nasaba ne to zaka ce ra'aitu rajulaini da ya ko wajen jarra zahabtu ila rajulaini amma wajen rubuwa zaka ce ja'a rajulani ali unzur unzur tanabba anta qultu qum qum anta كالأب كالأب إذا الألف تكون علامة علامة في موضوع الواحد جاء رجلان وهكذا تقول جاء جاء المسلمان تسمية هنا يعني في موضوع واحد فقط يعني الألف تكون على تكون علامة للرفع في كم موضع؟ في موضع واحد ثم ماذا؟ ثم الواو تكون في موضعين الموضع الأول في ومن في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة الألف الواو الواو تكون علامة علامة للرفع في كم موضع؟ أي جمع جمع المذكر سالم جمع المذكر سالم كو aka ce jam'ul muzakkar salim shine wanda aka yi shi da waw misali zaka ce ja'al muslimu na wannan waw din shine alama ta ja'al muslimuna da waw جاء المسلمون في في ماذا الموضع الثاني في الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة سولي وين الأسماء الخمسة أبو وبا أخو لنقوى ذو ذو da kuma fam fam in ka cire mimin ɗin abun afun da kuma hannu guda nawa abun ba akun zu hamun hannu abin nan famu asma'ul khamsa suna wasu sunaye ne guda biyar suna da nasu irabi daban wau yana daga cikin alamar irabi in ka ce da'a a kuka karka ce a kisa ko a tsaka ya zama ruku'a da'a a kuka haka za ka ce ja'a abuka kar ka ce ja'a abika ko abata ha in ka ce ja'a zu mali kar ka ce ja'a za mali ko kar ka ce ja'a zi mali yau za ka sa haka za ka ce futiha kuka ma'anar futiha kuka an buɗe bakinka buɗin baki ne asalin baki ne a larabci famu ba famu ba to famu ɗin ne aka cire mimin ɗin da aka cire mimin famun baki aka cire mimin ɗin sai aka aka dawo da shi cikin wayannan sunaye da aka ce futiha kuka an buɗe bakinka an buɗe ko za ka ce fataha fata na bude baki ka sa alif ka gane nazartu fi fika na kalli cikin bakinka in ka ce fu rufa in ka ce fa nasaba in ka ce fi jarra wannan shi ake cewa abin na asma'ul khamsa na biyar din shine zaka ce ja'a hanuka ja'a hanuka akwai wanda suke karawa na shida su sa ja'a hamuka hamuka aka ce aku dan uwa ku riga ya sun san ma'anarsa abu uba zu kuma me abu za ka ce ja'a zu malin me kuɗi ya zo ko za ka ce ja'a zu ilmin ka gane ko ja'a zu aqlin ha zu mai abu mai abu in ka ce fu kuma baki na baki haka ce hannu kuma da abin da baka so ka faɗe shi a baki saboda muni da shi haka ce kawai hannu ka kwatanta shi haka ce hannu kuma dan uwan miji shi ja'a hamuka dan uwan mijinki ya zo dan uwa na miji tsaran in mace ce in mace ce dan uwan mijinta in namiji ne dan uwan matarsa sai ake cewa hamu to wayannan sunaye ku lura in kuka haddace su duk inda suka zo in kun ga waw rufu'a ne in kun ga alif nasaba ne in kun ga ya kuma jarra ne saboda haka za ka ce misali ja'a abuka ra'aitu abaka harka ce a jika shi bawai ya mare ka ra'aitu a baka zahabtu ila ta karasa a bika ga ja'a abuka da wau ra'aitu a baka da alif zahabtu ila abika da ya shi ne iradinsu yanzu muna magana ne akan rufu'a ba to shi ne wannan yanzu muna magana kun ga ana kwafsawa a nawa ko wani ba ruwansa kawai duk larabci ba ruwansa da wannan abu wannan aba wannan abi kawai ko ina zai cakuna zai kwafsa to larabci ba zai yi ba to wayannan su ne wurare guda biyu jam'ul mu- muzakkar salim sai al asma'ul khamsa kenan asma'ul khamsan shine ibnu malik ya kara ya zamanto shida yake cewa abin nan abin nan yake cewa warfa bi wawi wansibanna bil alif wajrur bi ya'i ma min al asma asif min zaka zu'in suhbatan abana wal famu haythu mimun minhu bana حم أب أخ حم كذاك وحن والنقص في هذا الأخير أحسن هكذا ابن مال الفيصة معنى ورفع بواو وانسبن بالألف كي رفع دواو ونن كينا وانسبن بالألف ونن كي نصب الألف وجرر بياء كي جر دياء نقول أبو أكبر ma minal asma a sunayen da zan kirga masu dinnan duka kai musu irin wannan irabi sai ce min za ka zu akwai zu daga ciki kun ga na sa zu ba amma in suhubatan abana in zu din ya zo da ma'anan mai abu mai abu ba kowanne zu bane wal famu haisul mimu minhu bana famu na baki a lokacin da aka cire mishi mimun din zai zama mai fu fa zai zama fu fa fi kenan abun akun hamun kaza ka wahanu abun akun hamu kaza ka wahanu kun ga sun hudu ba abun akun hamun kaza ka wahanu shine ce wa naqsu fi hadha al-akhir ahsan gane to wayannan su ne alamomi guda hudu na dam na rufa kenan in dai rufu'a ne to za ka ga yana da alama damma wurare guda hudu ko yawwa yana da alama alif wuri ɗaya yana da alama wannan wau wuri biyu sai yana da alama nunun wuri ɗaya shi ne ba mu yi misalinsa ba nunun kuma guɗayen duk filin mudari'i da ka ga ƙarshensa nunun ne wannan nunun ɗin alama ce ta rufu'a. Mun gane? In ka cire rufu'an nan in ma ya kasance na saba ko da zama. Misalin wannan misalai ne guda biyar ana ce musu al'af'alu kamsa. Za ka ce yazi ribani, tadi ribani da ya da ta ba, za ka ce yazi ribuna, tadi ribuna da ya da ta ko? za ka ce tadribina ba yadda ribina a larabci gani duk larabci babu yadda ribina sai tadribina tazhabina taqra'ina amma ba yadda ribina tazhabina su biyar ne mai alif din za ka sa guda biyu yadribani tadribani yadribuna tadribuna sai ka ce tadribina wayannan tofil mudari'i ne marfu alamatu rafi annun wannan nunun din ita ce ta zo maimakon wancan damma ha wannan nunun din idan kuma ka sa harfin jazumi kana ce ya zama majzumi sai ka cire nunun din misali za ka ce lam harfin jazumi ba yadriba kawai lam تدربا لم يدربوا لم تدربوا لم تدربوا شنو لم تدري كذاك شنو in harfin nasibi ma an ko lan kasa shi ma za ka cire wannan nuni shi ne ƙurani ya zo fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kowanne asalinsa taf'aluna sai aka sa lam sai aka cire nunu lam taf'alu taf'aluna aka sa lan unzur lan aka ce wa lan taf'alu wayannan su ake cewa al-af'al khamsa wanda me nunun din shine me rufu'a kenan me rufu'a in ka ga mara nunun ko me jazama ko me nasaba wanda duk zai zo yayi bayani kenan akai gaba daya zai bayani akai gaba daya wannan su ne alamatul irab na damma kenan na damma to yadda muka karanta na damman nan akwai na na nasaba akwai na jarra akwai na wannan kowanne yana da nashi alamatun nasbi sai kuma walin nasbi khamsu alamatin nasaba tana da alamomi guda biyar na farko alfathatu fi salasati mawadi fata a wurare guda nawa fi salasati mawadi fi ismi al-mufrad wa jam'i tafsir wa fi'l mudari idza lam yattasil bihi akhir في الاسم المفرد مثلا تقول رأيت رجلا رأيت رجلا رجلا الفتحة هنا علامة علامة للنسب وفي جمع المذكر وفي جمع تقصير تقول رأيت رجالا رأيت رجالا رأيت رجالا رجال جمع تقصير وفي وفي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء تقول لن يضرب أو أن يضرب أريد أن أن يضرب أريد أن أضرب إذا اسم المفرد رأيت رجلا جمع التقدير رأيت رجالا الفيل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء لن يضرب أو لن يذهب وهذه المواضع الثلاثة هي التي آه تكون الفتحة علامة للنصب هذا هو الموضع الأول والياء في موضعين والياء تكون علامة تكون علامة للنصب في موضعين فقط والياء في موضعين في التثنية في التثنية كنا جانيا في التثنية مثلا رأيت رجلين في التثنية رأيت رجلين رأيت رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هنا المنصوب وعلامة النصب الياء رأيت رجلين في التثنية وفي جمع المذكر الثالث مثلا رأيت مسلمين تسمية رأيت رجلين جمع رأيت المسلمين رأيت المسلمين في موضعين والكسرة في موضع واحد والعجب أن تكون الكسرة علامة للنصر هذا من من العجب ومما ينكره آه ظاهرية النحو الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهذا الموضع هو في جمع المؤنث السالم في جمع المؤنث السالم مثلا تقول رأيت مسلما على نعم رأيت رأيت مسلما تين رأيت مسلما تين هنا الكسرة تكون علامة للنصب رأيت مسلمات مسلمات والألف في موضع واحد والألف تكون علامة للنسب في موضع واحد ماذا؟ في الأسماء الخمسة وهي هذه التي هذه في الأسماء الخمسة تقول جاء رأيت أخاك رأيت أباك رأيت ذا مال رأيت ذا بالألف رأيت ذا مال رأيت هناك رأيت حماك هكذا أو فتحت فاك فتحت فاك وفي الأسماء الخمسة هذه الأسماء هي الأسماء الخمسة كما تقدم ذو فو أبو أخو حمو وبعضهم يزيد هنو فتكون الأسماء الأسماء الستة الأسماء الستة لكنها اشتهرت بالأسماء الخمسة اشتهرت بالأسماء الخمسة وزاد ابن مالك اسما فأصبحت أسماء ستة وزاد الشيخ عبد الله جندو اسما فأصبحت أسماء سبعة ولكن المشهورة هي الأسماء الخمسة أب أخ أب أخ حم حن ذو ذو علامة للنسب الفتاة في كم موضع؟ في ثلاثة الفتحة في في ثلاثة اسم المفرد اسم المفرد رأيت رجلا جمع تفسير رأيت رجالا أيوة أنت أصبحت نحويا أنت رأيت في المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هات المثال في المضارع الذي الذي لم ي- لم يتصل بآخره شيء لن يدري هنا رجلا رجالا يدري الفتحة في ثلاثة منها ثم ماذا الياء في موضعين الياء في الموضعين في موضعين أولا تثنية أولا التثنية رأيت ماذا رجلين بالياء. ثانيا في الجمع المذكر سالم جمع المذكر ها مسلمين جمع رأيت المسلمين ثم ماذا الألف الكسرة الكسرة في موضع واحد في ماذا في موضع واحد وهو ماذا نعم جمع مؤنث ثالث مثال رأيت مس ماشي أنسيت أنسيت انظروا إلى الصبورة إلى الصبورة ثم ماذا الألف الألف في كم موضع في الأسماء الخمسة في الأسماء الخمسة رأيت أباك رأيت أخاك رأيت ذا ذا مال فتحت خاك خاك نظرت في في وهذا مجرور ثم ثم ماذا؟ حماك إذا هذه الأسماء الخمسة هي ثم ماذا الأخ- الأخير؟ حذف النون حذف النون حذف النون حذف النون في الأفعال الخمسة في الأفعال الخمسة ما هي الأفعال الخمسة؟ يضربان تضربان يضربون تضربون ثم تضربين تضربين تضربين يضربان تضربان أنصتوا أنصتوا تضربون تضربون ثم إذا ماذا نقول هنا النصب أنصتوا إذا نقول لن يضربا لن تضربا لن تضربوا لن يضربوا لن تضربوا خلاص أنصت إذا علامة الجر أنصتوا وبقي لنا علامة الجر علامة الجر وللجر ثلاث علامات فقط للجر ثلاث علامات الكسرة في ثلاثة مواضع ال- وهذه المواضع للكسرة هي هذه المواضع الثلاثة هذه المواضع الثلاثة أنسيت أنسيت كان كان سولارا. هذه المواضع ثلاثة الجر الكسرة تقول ذهبت إلى رجل وإلى رجال وإلى رجال في الاسم المفرد وجمع تكسير وجمع المؤنث السالم إذا الكسرة تكون علامة الكسرة في ثلاثة مواضع الأول اسم المفرد اسم المفرد. تقول إلى رجل الثاني جمع تكسير إلى رجال الثاني جمع الثالث جمع المؤنث ثالث تقول إلى مسلمات هذه المواضع الثلاثة كونوا يكون الجر علامة علامة لل يكون تكون الكسرة علامة للجر والياء في ثلاثة مواضع والياء في ثلاثة مواضع الموضع الأول أس- أسماء الخمسة الياء الأسماء الخمسة ذهبت إلى أبيك وإلى أخيك وإلى ذي ذي مال نظرت في فيك فيك وإلى حنيك أو حنيك إلى الأسماء الخمسة ثم ماذا جمع التسمية جمع المذكر ثاني تقول إلى المسلمين إلى المسلمين ثم ماذا التثنية تقول إلى رجلين أو إلى المسلمين الياء تكون الياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع اسم المفرد في الأ- في الأسماء الخمسة إلى أبيك إلى أخيك إلى ذي مال إلى آخر ثم في في الجد المذكر سالم إلى المسلمين ثم في التسمية إلى الرجلين إلى إلى رجلين ثم النون والفتحة في موضع واحد في الاسم الذي لا ينصرف هذا درس سوف يأتيكم قريبا الاسم الذي لا ينصرف الاسم المعرف غير أنه لا ينصرف وفي إيه، نحو هذه الأسماء تكون الفتحة علامة للجر مثلا تقول ذهبت إلى أحمد مثلا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هكذا إلى إبراهيم إلى حرف الجر إبراهيم ويعقوب وإسحاق اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف هو الاسم الذي لا يدخل عليه التنوين su in aka ce muku ism ism la yansarifu shine sunan da ba za ka taba ganin shi da wasali biyu ba ka gane ba za ka ga an sa ibrahimun ko ibrahimin duk sunan da ba shi da wasali biyu kullum ba wasalinsa ɗaya wannan shi ake ce mishi la yasri to irin wannan sunan fataha ita ce take zamanto alama ta jarra zaka ce zahabtu ila ahmada karka ce ila ahmadin zaka ce zahabtu ila ibrahima no zaka ce zahabtu ila aishata ko khadijata saboda baka taba da an ce aishatun ko khadijatin ba duk sunan da wasali biyu baya shigarsa wannan shine ake cewa layin sarifu fataha ita ce take zamanto alama ta jarra duk inda ka ce zahabtu ila ahmadin ko ila ahmadi wannan khata ne shi ba wai ba zai yarda da wannan ba haka sauran malaman nahau waɗannan su ne wurare guda uku wanda jarra take kasara a ya take kasancewa alama ta alamomin jarra guda uku kai kasara a wurare guda uku ya a wurare guda uku fata a wuri ɗaya fata a guri ɗaya tattal alamatul jazmi walil jazmi alamatani jazama tana da alamomi guda biyu ne kacal as-sukun fil fil mudari as-sahih al-akhir wal hadf fil mudari al-mutall al-akhir wal af'al al-khamsa ma'ana hazfu din sukun yana zamanto alama ta jazam a wuri ɗaya fil mudari wanda ba shi da harfin illa a ƙarshe misali in ka ce ya ziribu fil mudari ba harfin illa sai ka ce lam ya zirib lam ya zirib shi kuma hazfu fil mudari wanda ƙarshensa akwai hurufin illa misali yarmi karshensa ya yafsha karshensa alif yad'u karshensa waw wayannan su ne fil mudari ne amma karshen su da hurufin illa wannan ya wannan alif wannan waw to a wannan lokaci zaka cire su wayannan harufa yarmi sai ka ce lam yarmi yaksha zaka ce lam yaksha yad'u zaka ce lam yad'u cire wayannan hurufun illa to su ne alama ta jazama hakanan filin da yake al'af'alu khamsa masu nun su kuma zaka cire wayannan nunun din kawai shine misalin sa shine lam yadriba lam tadriba har zuwa ƙarshe wannan zaka cire nunun kenan anan alama ta jazam ko sukun karara shine lam yadri fil mudari ko kuma cire huruful illa guda uku na a fil mudari wanda suke dauke da huruful illa yarmi sai ka ce lam yarmi yaksha sai ka ce lam yaksha lam yaksha sannan yadriba abin yad'u zaka ce lam yad'u ka cire wayannan harufan guda uku sune alama tajazam me nunun al'af'alul khamsa masu nunun kuma sai ka cire nunun din zaka ce lam yadriba lam tadriba sai ka cire nunun din wayannan sune alamomi na jazama imma sukun wa imma cirewa cirewan ko ka cire hurufin illa ka cire hurufin illa ya'un da ya'un da alif da waw ko ka cire nunun ɗin ya diribani ta diribani ya diribuna ya ta diribabun ta diribin ka ciccire wannan nunun ɗin su ne suke zamanto alamomi na jazama to wayannan alamomin da muka karanta alam alamatul raf'i alamatul nasbi sannan kuma alamatul jarri alamatul jazmi to su ne za mu ba ku aikin aikin su a cikin wannan littafi shi yasa muka ce dole karatun na din ya tafi a littattafai guda biyu wannan kana da abin nan na wabi a sanawi majalladi na biyu a sanawi ko kana da kuma nahawul wadi mujalladi na farko to idan ka duba idan ka duba yawwa ka duba nahawul wadi mujalladi na farko ka duba mujalladi na farko za kun san faharas ba fara shi ne nan duk inda ka ga an yi bayani akan